الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid na babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu ta'ala, mun gama bayani a cikin babe wanda yake magana dangane da abun da ya zo shi a cikin alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayani game da hani da yin yanka don wani Allah subhanahu wa ta'ala. Hanin yin yanka, mutum ya yi yanka saboda neman kusanci a wajen wani Allah. To kuma a yau, insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan baban da yake da alaƙa da baban da ya gudana a baya. Na'am.
Babu لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تكن فيه أبدا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نادر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما صحيح الجامع نعم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله wannan babi zai yi mana bayani dangane da cewa la yuzbahu lillahi ba a yin yanka saboda ubangiji subhanahu wata'ala bi makanin yuzbahu fihi li ghairillahi a gurin da ake yanka dabbobi saboda neman kusanci a wajen wani Allah gurin da ya zamanto guri ne wanda mushrikai suke yanka dabbobinsu saboda neman kusanci ga gumakansu to baya halatta musulmi ya tafi ya yi layya a wannan guri ko ya tafi ya yanka dabbar suna a wannan guri ko ya tafi ya yanka hadaya a wannan guri baya halatta mutum ya tafi da dabbar shi yamma dabba wanda take cikin zawatul an'am ko kuma cikin ƙananan dabbobi irin su kaji ko zabi da sauransu saboda a ciki akwai ɗaurewa ƙarya gindi ko da ba don wani allah ba za ka yi ka yi don allah ko to wani in ya ganka a can gurin kana yanka zai ce to malam wane ma ai an gan shi ana yana yanka dabba ana ce to ai ni don allah nake su kuma ba don allah suke ba to saboda wannan za ka jefa waɗansu cikin kokonto kan abin da waɗannan mushrikai suke yi ya dace sai zamanto baya halatta mutum ya je ya yanka dabbar shi a gurin da ake yanka dabbobi ba dan Allah ba da fadar ubangiji subhanahu wata'ala da yace la taqum fihi abadan ubangiji subhanahu wata'ala ce kada ka tsaya domin yin sallah a cikin wannan masallaci wanda aka gina shi da mummunan niyya abadan har abada wato akwai a masallaci wanda a garin madina aka gina shi saboda cutar da bayin allah musulmai abu amrin al-fasiq wato shine ya zamanto ya jagoranci gina wannan masallaci saboda a lokacin ya ga musulmai kansu a haɗe ana sallah a masallacin kuba sahu biyu sahu uku ya ga musulmai kansu a haɗe hirarsu ɗaya ce bakinsu ɗaya ne sai zamanto yana so ya ɗanyi wata shada kwata ta matattara ta munafukai iri-iri shi shikenan sai ya je ya gina masallaci ya gina masallaci da niyyar cutar da musulunci da kuma raba kan muminai da kuma yin dako ba da mafaka ga mutumin da zai zamanto mai yakin Allah ne da manzon shi sallallahu alaihi wasallama to lokacin da aka gama gina wannan masallaci ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana niyyar fita ta buka ne sai ya zo shi shi wannan abu amrin al-fasik ya ce wa ma'aiki mun bude masallaci muna so a je a yi mana sallah a bude mana wannan masallaci ya zamanto kai kai mana sallah ta farko a cikin masallaci zala ce to ka zo ka muna cikin shiri za mu fita ta buka amma muna dawowa ba inda zan sauka sai can zan fara sauka suka yi wannan yarjejeniyar da ma'aiki ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi tabuka ya ɗauki tsawon kwanaki sama da ashirin a can masallaci yana kulle ana jiran ma'aiki ya zo ya buɗe shi ma'aiki ya dawo bai huce sauran yini ɗaya bai shigo madina allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi ce wannan masallaci da aka gayyace ka kaje ka buɗe shi ba masallaci ba ne wanda aka gina shi da kyakkyawar manufa masallaci ne wanda an yi shi ba don neman kusanci zuwa gare ni ba an yi shi asalin ma saboda raba kan mumine da kuma ba da malaba ga dukkan wanda zai zamanto mai yakar addini ne mai yakar musulmai ne don haka kadda ka kuskura ka tsaya a cikin wannan masallaci da niyyar yin sallah a cikinsa kaga dai almasjidu idan aka ce ka yi ta'arifin masallaci za ka ce makanun ya kasu duhul musulmuna li ada'is salawatil mafruḍa ko to wannan masallacin Allah ta'ala ya hana shi ya hana farin jakada sallallahu alaihi wasallam da yi sallah a cikin shi saboda manufar da yasa aka gina wannan masallaci din mun gane shine ce la taqum fihi abada to wanda yake nuni akan cewa dukkan masallacin da gina shi da aka yi ba da manufa kyakkyawa aka gina shi ba baya dacewa mutum ya tafi ya sallah a gurin an gina shi ne imma saboda baiwa waɗansu fanɗararru malaba mafaka in suka zo su gari kowa daga cikin musulmai bai yarda da sauka a gidan shi ba sai aka ce to a yi masallaci ɗakin Allah wanda duk wanda ya zo wanda ba shi da mafaka ba shi da gurin sauka zai sauka a nan ya zamanto kasan saboda yi wa 'yan ta'adda mafaka ne aka yi wannan masallaci ɗin to baya halatta a yi sallah a cikin shi mun gane da kyau saboda makasudin da ya sa aka gina shi makasudi ne wanda yake ba mai kyau ba ubangiji ya ci gaba da tiyala masjidun usisa ala taqwa ila akhiril aya mun gane da kyau wa an thabit ibn ad-dhahhaki radiyallahu anhu hadisi na gaba a cikin wannan babi malam ya koro mana da hadithin Thabit ibn Dhahhak al-Ansari al-Khazraji Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi yace nazara rajulun wani mutum cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi bakancan anyan hara ibilan bibuwana yayi bakancan zai soke waɗansu raƙumman shi a nan buwana buwana sunan guri ne waɗansu daga cikin malamai suka ce nan yankin sham a nan yake buwana shi wannan mutumin shi ne kardam ibn sufyan kardam ibn sufyan ya yi bakancan zai soke waɗansu raƙumman shi a wannan guri da ake ce da shi buwana fasa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da hukuncin wannan bakance nashi da kuma shin wajibi ne cika da wannan bakance ko kuma ba wajibi ba ne sai ya cika da wannan bakancen faƙala halkana fiha watsanin min authanil jahiliyyati yu'badu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce halkana fiha watsanin yu'badu shin akwai wani gunki wanda ake bautawa fiha a wannan guri na buwana min autsanil jahiliya daga cikin gumaka na lokacin jahiliya wato a wannan guri akwai wani gunki daga cikin gumakuna na jahiliya wanda aka kasance ana bautawa guri ne wanda yake ma'abad ne na mushirkai a lokacin jahiliya ko kuma a'a dama tun da yake wannan gurin ba a taɓa rukar shi ba a matsayin guri ne na ibada balula suka ce a ya jaka da Allah wannan guri ba guri ba ne wanda yake na bautar wato mushirkai a lokacin jahiliya idan aka ce watsan shine dukkan abin da ake bauta wa launin Allah ya shafi rana wata dutsi mutum aljan da sauransu mun gane da kyau Bala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce fahalkana fi ha'idun min a ayadihim wato shin a wannan guri da kake so ka tafi ka soke waɗannan raƙun manaka shin akwai wani idi wanda ake gudanar da shi a lokacin jahiliya daga cikin ididdika na lokacin jahiliya wanda suke gudanarwa wato shin wannan guri da kake magana akan shi buwana matattara ce ta mutane wanda suke tattaruwa a lokacin jahiliya suke waɗansu sharholiyarsu ko kuma a'a malula suka ce a ya ma'aikin Allah ba guri ba ne wanda a lokacin jahiliya ake zuwa a yi sharholiya idan aka ce al'id kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya ce ismun lima ya udu mina lijitima'i wa gairi wato suna ne na dukkan abin da yake kewayowa na tattaruwa ta mutane ne ko kuma wani abu makamancinsa irin tattaruwar da ake yi a ranar sallah karama da ranar sallah babba a gana ce da shi al'id hakanan ranar juma'a ita ma ana ce mata al'id saboda kaga 'yan unguwanni uku hudu ne suke haduwa a masallaci ɗaya suke ibada wanda da wannan unguwar kaɗai za mu samu masallaci ɗaya biyu uku hudu biyar amma sai ya zama to baki ɗaya waɗannan masallatan guda biyar wanda kowanne ana hamsu salawat da ce to ranar juma'a wannan sallar kowa ya rufe masallacin shi ya je masallaci kaza ya sallar juma'a saboda a tattara a nan watakila a wannan masallacin na juma'a idan kuka haɗu da wani a rannan ba za ka sake haɗuwa da shi ba sai juma'a ta gaba kuma unguwar ku ɗaya sannan kuma waɗannan attajammu'at na shekara da ake wani za a ga cewa in kuka haɗu da shi a sallar idi amma ta azumi ko ta laito sai wani idi a shekara sau biyu kuke haduwa da shi wani lokacin aka ɗanyi ma wani rashin katari sau ɗaya ne kake haduwa da shi ko azumi ko layya to ya ce shin wannan guri da kake magana na buwana cikin tararruka wanda ake yi a lokacin jahiliya akwai wani taro wanda ake yin shi a wannan gurin buwana suka ce a'a ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi to aufi bi nadrika wannan bakance da kai ka cika shi ka tafi ka yanka babu laifi saboda ya kubuta daga waɗannan manuhohin guda biyu amma in ya zamanto bai kubuta ba daga waɗannan manuhohin guda biyu baya halatta Allah ce fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'asiyatillahi hakika yadda lamarin yake babu cikawa da bakancan da ya zamanto a cikinsa akwai sabon Allah dukkan bakancan da mutum ya yi sai ya zamanto cikin wannan bakance akwai saba wa Allah ta baraka wa ta'ala to ba zai cika ba wannan bakance misali ya yi alwashi ce dirar da Allah ta'ala ya sa abokin shi ne ya dawo daga mali lafiya kalau yadda ake cikin wannan yanayi na kama-kaman nan da kashe-kashe ya ce to shi kuma ya yi bakance sai ya sha karanta ba biyu gane da kyau to kaga wannan bakancen da yi ganin kawai ba wuce sati ɗaya ba sai ji labarin an ce wane ya zo shi wane ya zo lafiya kalau ya zo ya same shi kai ne wane ya ce ni ne wallahi yaya hanya ya ce alhamdulillah an haɗu da abokan adawa amma dai Allah ya kubutar da mu daga hannunsu ce to alhamdulillah to ba zai je wajen mai shago ya ce to a bani kiramin guda biyu kaga wannan yaka ya saba wa Allah to ba zai yi ba wannan wani daga cikin yan uwa yanda dawa ta hau nan ta tafi ta tafi ta tafi ba ta waiwaye baya dawa tun tana dala tamanin dala gomiya tara ba ta rufa ɗari ba ta rufa ɗari ta hau ta kai jika guda wani sai ya ce dirar da Allah ya sa dawa ta dawo dala ɗari ɗari tiya sai to ya yi alwashi sai ya siyi tiya ɗaya ya mata hutsari daga tsaye kaga wani ya za ka yi tawa nema da butulci to din ba can da aka yi shi amma akwai sabon Allah a ciki baya halatta a cika shi baya halatta a cika shi to waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa kawai istighfari zai yi ba sai yayi kafara ba waɗansu kuma suna ganin cewa zai bayar da kafaratul yamini ne saboda abin da ya aikata din yayi laifi to shi kenan sai ya kafaratul yamin wala fi ma la yamliku ibn adam ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace hakanan babu bakance cikin dukkan abin da dan adam bai mallake shi ba abin da ba naka bane kai bakancen zaka bada shi kyauta idan wani abu ya tabbata kacewa ne inda ka duro daga saman masallacin nan ko wannan injin da cikin masallaci na baka shi ba naka bane bana ka bane in ya duro ma in ya karye in ya kaza dai ka ce to kayi ka dan guras eh ce nayi bakanci dillar da aka ce wani yayi kaza to gonar baban mu zan bashi irin wani ya ce na wance ya ce na baka gonar baban mu ta gabas to ai ba ta ka bace ko da ka ce gona ta ta gabas diga da sai ai magana amma ka ce gonar baban ku wani babanku watakila ba kai kaɗai ya aihuwa ba sannan kuma babanku da ran shi ba san wanda zai riga wani tsakankaninka da shi mun gane da kyau wannan hadisi al-imamu abu dawo da ya rawaito shi isnadun wannan hadisi ala sharɗihi ma wato yana kan sharɗin bukhari da muslim wato hadisi ne wanda yake ingantacce na'am فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تكن فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة مشكلة مشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع أس... نعم نعم السادسة هو السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله shi kenan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata mu yawaya zuwa gare su mu fahimce su mas'ala ta farko shine bayani dangane da ma'anar fadar Ubangiji subhanahu wata'ala da yace la taqum fihi abada kadda ka tsaya a cikin wannan masallaci da niyyar yin ibada har abada wannan aya tana saukowa ma yake yace to wannan masallaci saboda aka gina za a za a bude shi aje a ruguje shi ya aika waɗanda za su ruguje shi wanda suke basawa ne ba wanda zai iya tunkara su cikin arnawa suka je suka rugurguje masallacin gabaki ɗayan shi athaniya wato mas'ala ta biyu annal ma'asiyata qad tu'athiru fil ardi wato saban Allah hakika yana yin tasiri a cikin ƙasa wa kadhalika ta'a hakanan biyayya ga Allah ita ma tana yin tasiri wato ana abin da yake nufi da al-ma'asiyatu tu'athiru fil ardi wato gurin da ake saba wa Allah gurin da kasancewa wannan guri ne wanda ake saba wa Allah to kai baya dacewa ka zo kai da'a ga Allah a wannan gurin in ya zama to da'a ga Allah daga jinsin wannan saban ne gurin da kasancewa wannan guri ne wanda ake yin yanka saboda wani Allah ko sabo ne ko ba sabo bane to baya halatta kai kuma ka zo ka ce za ka yi yanka dan Allah a gurin gurin da kasancewa ana yin sallah ba dan Allah ba a gurin to baya halatta kai kuma ka zo ka ce za ka yi sallah don Allah a gurin shi ne ce sabo tana yin tasiri a cikin ƙasa kamar yadda hakanan ɗa'a ga Allah ita ma tana yin tasiri a cikin ƙasa wato yadda gurin da ya zamanto ana yin yanka don Allah kaga idan ka zo ka da dabbar ka kai yanka don Allah a wannan gurin yankan ka zai zamanto makabuli ne gurin da aka gina shi masallacin da aka yi shi saboda yin ibada da raya musulunci da musulmai idan ka zo kai sallah a ciki tare da musulmai sallar ka za ta zama to amsashiya za ka samu lada 27 mun gane da kyau to shine yace al-ma'siyatu tu'athiru fil ardi wa kadhalika ba'a الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال wato mas'ala ta uku a cikin wannan babi shine mayar da mas'ala wanda take mai likitaswa ce dukkan mas'alar da ya zamanto al'amarin ta ghairu wadih ba a fili karare yake ba to a mayar da ita zuwa ga mas'ala wanda take mabayyaniya wanda amruha wadihun saboda wannan rikitaswa ɗin ya kau liyazulal ishkal wannan matsala da ake da kwai ta kau idan ya zamanto wannan guri da ake yanka don wani Allah ka kai za ka zo kai don Allah ne ku? to amma saboda akwai mushkila wanda za ta iya afkuwa wani zai ganka saboda al'umuru bil maqasid wani zai ganka a wannan gurin ya ce to ba da shi ma ban san ya koma mushriki ba kaga wannan zaka jefa wani kokonto in ma baka zamanto mushrike ba a wajen shi zai ce to ai tunda kaga wani ya zo ya yankan nan la'alla to ya halatta ne a yankan ana kenan waɗannan mushrikai suna da kamshin gaskiya a da suka riki wannan gurin kaga dai din da yanda take ciki dai akwai mushkila to sai ya zamanto in akwai irin wannan matsala sai ya zamanto an cire duk abin da zai zamanto akwai shubaha da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da ya zamanto akwai shakka a cikinsa ba gaskiya a ciki ɗari bisa ɗari to ka bar shi ka tafi wajen abin da akwai gaskiya a ciki duk abin da zai iya jefa jefa ‘yan uwanka su maka mummunar fahimta su maka mummunan zato to ka yi ƙoƙari ka kauce mishi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana iya tikafi iyalinsa na na safiyatu bintu huyayyin ta kai mai ziyara da dare sun tattauna sun yi hirar dare ta tashi za ta dawo ya rakota shikenan sun fito daga masallaci suna wajen kafar gidan da Usama tubun Zaid bayan na Safiyatu ta rasu kafar gidan Usama tubun Zaid sai waɗansu mutane guda biyu na Madina suka zo hucewa sai suka ga Annabi to amma da ke ita na Safiyatu da babban kaya a jikinta ba su gane kowace ce ba ya suka yi sauƙi suka huce sai maza Allah ce ku yi a hankali a larisili kuma ina hasafiyatu bin tufiyayyin ce ku yi a hankali yari na ce na na safiyatu bin tufiyayyin sahabai suka ce subhanallah ce a bayan rasulallah ai in za mu zata mummuna ma da wani za mu zata amma ba kai ba ce a'a inna shaitana ya jiri mini bini adama majirar dani shaidan ba a amince mishi wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an naji tsoron ya jefa tunani wanda yake mummuna a cikin zuciyarku to duk gurin da kasancewa in ka je za a maka mummunar fahimta za a maka mummunan zato to kai kokari ka kauce mishi mun gane da kyau na'am الرابعه مساله تهدو استفسال المفتي إذا احتاج إلى ذلك wato neman bayani daga ɓangaren shi wanda zai bayar da fatawa idan da ya bukatu zuwa ga hakan ɗin idan mutum ya maka tambaya akan malam ya halatta in sha ruwa daga tsaye kaga wannan sai ka tambaye shi shan ruwa daga tsaye da wata manufa ce za ka sha ruwan daga tsaye gurin da za ka zauna ne babu ko kwa a'a kawai haka ne raɗin kanka ne za ka sha shi daga tsaye ya ce raɗin kanshi ne sai ka ce to akwai saɓani na malamai a kai eh sai ya gaya mishi amma in ya ce eh saboda kaman an yi ruwa ne an yi lema in ka ce ka tsugunna kayanka zai iya kaza zai iya kaza ka ce to ya halatta ka sha mun gane da kyau ko ce eh ina saman babur ne kuma aka miƙo mun fiya wata to sai na sabka daga kan babur ɗin sannan kuma zan sauka zan sha wannan fiya wata ɗin ko ku a'a ce sai ka sha kanka a saman babur ɗinka babu laifi wasa shi ka sha shi ba sai ka sabka ba mun gane da kyau yawwara shine istifsalul mufti wato neman bayani dalla dalla daga bangaren mai fatawa kafin ya ba da fatawa idan taja ila zalika idan ya bukatu zuwa ga hakan ɗin idan mutum ya maka tambaya ba kai tsaye ba za ka ba shi amsa akwai gurin da ake buƙatar a yi istifsali wato neman bayani dalla-dalla kaga shi wannan buwana da ya ce mishi yana so ya ba shi damar ya je ya soke raƙumin shi a can buwana to sai ya tambaye shi tambaya ta farko da ya mishi shin wannan guri ne wanda dama ana bauta wa gumaka a gurin koko a ya ce mishi a'a ya ce to idi ne daga cikin idina na lokacin jahiliya ya ce a'a babu komai kawai dai gurin da ya burge ne ce je kai kayanka yawwara alhamisatu mas'ala ta biyar a cikin wannan babi anna takhsisal buqati bin nadri wato haƙiƙa keɓantar wani guri da bakance la ba'asa bihi babu laifi da shi babu laifi yanzu kana zaune a nan ka ce na yi bakance layya ta tabaɗi da zan in Allah ya kai mu in dai da rai da lafiya zan yanka ta ne akwata ta niyami babu laifi eh ka ce akwata ta niyami ka ce babban birni za ka je kai ma ka sauke farali eh imana to babu laifi kai haka nan amma da sharadi idan khala min al mawani'i idan ya wufanta daga abubuwan da za su hana yin ibadar a wannan gurin amma idan bai wufanta ba baya halatta mutum ne in ya zamanto guri ne wanda a da a lokacin jahiliya wato ana yanka a wannan gurin ko mushrikai suna wata ibadar su anan yanzu da aka gaya mai aka ce ai can kana ajdaduna bil amsi can iyaye da kakannu nan da shekara 500 lokacin akwai waɗanda suka zauna a guri kaza nan wannan gurin da kake gani yanzu an yi katon ɗakin na aida nan gurin matattara ce ta gumaka kusan za ka samu gunki goma sha biyar a gurin a nan dare da rana akwai masu bauta a gumaka nan da ya ji wannan aka ce ce to wannan suna dole mu raya ta mu ce to wannan ɗakin kenan ɗaki ne na tarihi ce sai ya je ya yi sallah ta nafila raka a biyu a can bayan shi kuma sai ya soke raƙumi ɗaya kaga abin da yi ba kyau na'am as-sadisa al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyyati walau ba'da zawalihi wato mas'ala ta shida yin hani dangane da yin wata ibada wani bakance a wani guri daga cikin gurare idan ya kasance a wannan guri akwai wani gunki daga cikin gumakuna na lokacin jahiliyya wanda aka bautawa a wannan gurin wannan koda bayan babu shi yanzu koda bayan an kawar da shi saboda wannan zai iya yiwa zai iya sawa waɗanda ba su ma san da an yi bautar gunki a dabba in ka je kana aikin a ce to wani kuma yasa yake a ce a ku sani ba lokacin kafin a yi yaƙi na na duniya na kaza ai lokacin nan wannan gurin da kuka gani tun daga yankin nan har zuwa tafiyar kilo biyu ko uku ai duka nan guri ne wanda kawai a nan ake gasa bandunaye in a kawo su ake gasa su akwai wani katon gunki da aka yi shi mai sunan wani a nan ai kowa ya san shi cikin iyaye da kakanni yana ce a saboda wannan ne yake yi a ka ɗaure a ƙarya gindi tarihin da ba a so wani ya sani ma ka so wani ya sani duniya ta sani baya halatta ko da bayan an kawar da wannan abu
نعم السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد سواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه مسألة تبقى أتشكي ونن بابي المنع منه wato yin hane dangane da yin bakance da cikawa da bakance a wani guri idza kana fihi idun wato idan ya kasance a wannan guri akwai idi wanda ake gudanar da shi min a'yadihim daga idina na jahiliya walau ba'da zawalihi wannan koda bayan kawar da shi din koda bayan gushewar shi ne to baya halatta a cika da shi baya halatta a yi wannan bakancen a wannan gurin saboda akwai rayar da sunna wanda take ta jahiliya. Athaminatu mas'ala ta takwas annahu la yajuzul wafa'u bima nadhara fi tilka al-buq'ati li annahu nadhru ma'siyatin ko li annahu ma'siyatun wato wani zai kawo musu nadhru wadansu kuma baya kawo nadhru to idan ya zamanto an kawo nadhuru sai ya zamanto mudafun ilaihi ne ma'asiyati idan kuma ba a kawo shi ba to ma'asiyatun sai ya tsaya matsayin mudafun din mun gane da kyau yawwa idan aka shafi mudafun to mudafun ilaihi ya kuma makamahu kamar yadda dan malik yana ya faɗa a cikin littafin salfiya kuma haka ne yake cikin alkur'ani da sauransu a haƙiƙa yana halitta alwafa'u bima nazara wato mutum ya cika da abin da ya bakance da aikata shi fi tilkal buqa a wannan guri la yajuz ko la yajuzul wafa'u bima nazara baya halatta mutum ya cika da abin da ya bakancen aikata shi fi tilkal buƙaci a wannan gurin da ya zamanto ana bauta wa wani Allah ko kuma akwai wani taro wanda ake yinsa a lokacin jahiliya saboda hakan ɗin saba wa Allah ne. Attasi'a mas'ala ta tara alhazaru min mushabahatil mushrikina fi a'yadihim wato alhazar shiga taitayi tsoratarwa daga yin kamanceceniya da mushrikai a cikin idaddukansu. wannan walaulam ya ƙasiruhu ko da shi wanda zai yi wannan ibadar a wannan guri bai yi nufin hakan ɗin ba saboda ya yi kamanceceniya da mushirkai ana ganin shi aƙallu a hawalihi shi ne za a ce ya yi abinsa don Allah amma kuma yana ganin cewa yin hakan ɗin babu laifi kenan su ma mushirkai babu laifi za su iya ci gaba da bautarsu ga wani Allah a ga wani abin da zai zamanto kuma ya jefa mutane cikin hatsaniya da cikin shubaha da Allah sallallahu kuma ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum dukkan wanda ya kamanceceniya da waɗansu mutane to shi ma ɗaya ne daga cikin su al'ashira mas'ala ta goma la nazara fi ma'asiyatin wato babu cikawa da bakance cikin saban Allah idan mutum yayi bakance amma kuma saban Allah ne zai aikata wannan ba zai cika da wannan bakancen ba ya tabbata cikin sayul bukhari hadithi na abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce bainan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya khudubu idza huwa bi rajulin qa'imin faqala fasala anhu faqalu abu isra'ila nadara an yaquma wa la yaqauda wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasuma فقال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه da Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tsaye yana huduba a cikin masallaci sai ya tsinkaye wani mutum kikam a fili a rana a tsaye lalace lafiya ma wancan mutum yake tsaye a rana kikam ya ce abu isra'ila ne alwashi ne ya yi wa'azi ya ji kayan ratsa jikin shi to sai alwashin kawai shi da kowane lokaci za a gan shi a tsaye ba zai zauna ba an ya kuma wula ya ƙauda sannan kuma wula ya takallama ya daina yin hira ba shi ba hira duk wata hira wanda za a yi tsakanka na aboki da aboki ce ya yafe ta wala ya stazilla ba zai shiga inuwa ba saboda shiga inuwa ma ni'ima ce ya yi alwashi ya daina shiga inuwa a kullum kawai a cikin ibadar Allah ya ake a cikin wuja-wuja ake da ka gan shiga wa kaga halun lahi wa ya suma kuma bugo da ƙari kuma zai dinga yin azumi kullum kullum Allah ce kai wannan ya kwashe ta da zafi ya ce murhu fale ta kallon kai je ka ce mishi yi magana eh wale ka ce mishi ya samu guri ya zauna wale ya sadilla kal ya zauna a rana ya zauna a inuwa wani mutum masomahu amma azumi ya cika shi ajan da ma'aiki saboda hakan din ka daina yin zance ka ce ka daina shiga inuwa ka ce ka daina zama kullum a tsaye za a ganka kikam kamar soji kaga a ciki akwai sabawa Allah ka haramta wa kanka abubuwan da Allah ya halitta maka to baya halitta shine ce la nazra fi ma'asiyatin wato ba bakance cikin saban Allah mas'ala ta ƙarshe ta goma sha ɗaya la nazara libni adama fi ma la yamliku babu bakance ga ɗan adam cikin dukkan abin da bai mallaka ba duk abin da ba naka bane ku to in kai bakance da shi ma to bakancen baya cika dole ya zamanto wannan abin naka ne amma abin da ba naka ba sai ka yi bakance duk da aka ce ka haddace ƙur'ani to kai kuma motan wani za ka bada shi kyauta to ka yi ƙoƙari ka mallaki motan naka rukun na farko sai ka sai ka bada shi kyauta din na'am
babu min shirki al-isti'azatu bi ghayrillah a na'am babu min shirki an-nazru li ghayrillah wa qawli Allah ta'ala yufuna bin nadri wa qawli wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa fi as-sahih an 'Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si barakallahu fik babun min ash-shirki an-nadru li ghayri Allah wannan babi zai yi mana bayani dangane da wato min ash-shirki yana daga hada botar wani da Allah yana daga shirka an-nadru li ghayri Allah yin bakance saboda wani Allah yin bakance saboda wani Allah wato annadhuru ibada ne ita kuma ibada ba a yin ta sai ga ubangijin bayi mahalicin bayi shi ake yin ibada don shi to mutum yayi bakance saboda wani Allah wannan baya halatta haramu ne yana daga cikin shirka wanda imma dai ta zamanto shirka karama imma ta zamanto shirka babba gwargwadon manufar shi wanda yi wannan aiki din amma dai shirka ne da fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi a cikin Alƙur'ani yana yaban bayansa na gari ya ce yufu na bin nadiri suna cikawa da bakanci bakancen da suka yi na ɗa'a ga Allah suna cikawa da shi sun yi bakance ga ‘yan uwansu musulmai suna cikawa da wannan bakance ɗin idan aka ce annaduru shine alwashi ka yi wa mutum alwashi ko za ka mishi kaza sai ya zamanto wannan abun kuma lalle cikin yin shi akwai da'a ga Allah ba saban Allah ba ne to sai ka yi ƙoƙari ka cika shi ka ce wa yaranka tuwa ne duk da aka ce nan da shekara biyu ka haddace izo talatin ba ka ce ba mutu kake so sai mun je mu kasuwa irin kalan motan da kake so a wannan lokacin shi za a saya ma kar ka faɗa a yanzu da yanzu zai iya wa ka ce ruwaya kake so lokacin kuma ya zama ruwa da tsohon yayi ne lokacin roba-roba kake so a lokacin roba-roba ya zama tsohon yayi ne amma din kallon motar da kake so inda ya kamun izu talatin gangariya na jarraba ka min bidayatihi ila nihayati na ji ka ras to kallon motar da kake so za a saya maka ko banda da kuɗi a lokacin akwai kadarori za a diba hili ɗaya a saida don a saya maka wannan kenan yaro ya kama jiki da yana barcin dare sai ya zama sallar asuba da shi ake ka koya mishi ya zama to yana sallar asuba tare da jama'a zai tashi tun karfe hudu yana ta biya karatun shi da safa ɗaya sai ku yi kwana uku a kanta amma yanzu a kullum safa biyu kake mishi haddar da yake maka ita gangariya ta fita lokacin da a kwana uku yake safa ɗaya ana nan ana nan ana nan a shekara ɗaya da wata uku kawai ya buge maka ido talatin ɗin naka ce to baba mumi namu kuma naku muke da kawar da kuka yi lokaci ni ba babanka ba ne karkaushe wanda eh karkace ni ba babanka ba ne zo kaje kace wani ya kare kokari na tun shi za ka yi ya maka wannan kokarin ku jashi wannan shi zai sa kuma gaba in ka gaya mishi wata magana ce ba cika yake jashi ka kai shi ka ce ya kama mutum da yake so ya shiga ya huta ya shiga ya huta eh kenan ya kama ce baba wannan nake so ce an kare yaro yau wannan mota a gurinka zai kwana a yi ciniki a saya mishi yana a saya mishi a zo gida yana murna ka kira shi ka ce to kana ji ko yanzu ido talatin ya maka saura to yanzu ina so daga nan kan baɗi in ka gama ido talatin ɗin nan ko wannan motan naka in lokacin ya kwambi kaga ya shekara guda za a sake maka wani dal kuma wannan wanda ya izu talatin cikin kannin kashi da ba kenan kaga za ka more motan ka lafiya ka ci ka sha lafiya ka hau lafiya kuma kana haddace a ƙur'ani kuma sabo hallo za ka shiga kuma bayan wai an saya maka moto ba haka za a kyale ka ba za a maka ɗinki hawan zuma guda biyar gizina biyu yadi biyu in kana buƙatar best a maka in kuwa balaluwa za a maka ita ma a maka ba mu ga mu sha kai ce an gama baba shi kenan shi tana waye ki bai taba saka kaya masu tsada ba amma ya san duk da aka ce ya haddace Qur'ani fau fau fau fau ya shiga cikin wata shida ya gama mushi irin 30 ke kaga cikin dan lokaci kankane ya mai abinda inda zai kyale shi sage jaduwa zai shekara goma da ya bi hada mai kyau har baban ya zama tun da shi baban yana da kai karfin da zai tsaya ya karantar da shi har ya gaji da karantarwa din amma da wata miliyan guda ya yi dabara ɗan shi ya yi karatu sai ya cika mishi alwashi yana gamawa ya haddace ƙurani ce to watan nan naka ajiye shi za ka yi wani za ka ji a ɗako maka wannan kananka za ka ba shi shi nan ya zo shi yaro da ba san shi da sa hula ba ya je shi duk kowane ɗinkin aka mishi hula shi iri ɗaya ce hatta kalmin agogo ma sai an diba mishi ta ba za a ce ba dai ta idon duniya eh ta ido wanda yake baina baina za a bashi a ce ka saka duk inda ka shiga kuma an san malami ne ka mu ba jale shi zai haka na ba sai ya ce to wani ai na san kana buƙatar mota ko ce a baba ina son mota mana ce to kokarin da nake so kamar shine wannan qur'anin da ka haddace ka san ma'anar shi duk da aka ce yau gashi ka gama tafsirin alqur'ani ka haɗa mai da riyadu salihina da bulugul marami da umdatul akami da al'arbu'unan nauya ka gama akhdari ka gama ishmawi ka yi iziya ka yi risala da mota da gida zan baka wannan nake zo kan mu eh a wannan ba ba ba eh ba ai mota da gida tana zama kuma ai mata da ma kuma arimi za a yi kawai eh to eh tsoron haka ya kamata a ce annai in Allah ya baka abu ko to ka yi kokari ta wannan hanyar ka jewa wa 'ya'yanka san addini na musulunci ka jewa musu san karatun addini idan ka musu alwashi kuma ka cika musu karka ce duk wanda ya haddace suratul baqara ran da ya haddace sai ya ci nama ya koshi ya haddace suratul baqara amma kuma ya zama to ya ce baba na haddace sura ya ce eh na sani ka haddace ni da na haddace baba na bai bani a kalka mishi wannan shi ya bai maka baba kan ci sai ka kira shi wannan nama kace so kaje kaji kake so ko kuma hanji ko kuma sha ya ce to baban mu so muke dai mu ci nama tsuntsu ya ce an kare wani tsuntsu ya ce tattabarai shi ne kaje ka jira mai sai da ɗiyan takwaf ya yi shiraluwa ka siyo ko arme biyar ko shidda ka ce a dawa su yi lugub amma a cikawa na a cikin kwano ya ce ƙoshi duk yanan gaba ka in ka sake mishi bakance zai yarda amma yau ka ce a yaron ka in ka haddace sura kaza za a ma kaza ya gaba ka yi ba kan mishi dan ya gaba ka yi wani uku ga ya ce gaba bakariya ce gida yake yake a zancen to ko ya ce bakariya ce ne ce ka wannan in nema da bayi mun baiki na'am to shine yufuna bin nadri suna cikawa da bakance wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran wato suna jin tsoron azabar wani yini wanda sharrun wannan yinin ya zamanto mustatir ne me yaduwa ne a cikin al'umma gabaki daya cikin bayan Allah gabaki daya da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ma anfaqtum min nafaqah wato da kuma duk abin da kuka kashe na dukiya duk abin da kuka kashe na dukiya ko mun kankantar shi in dai akan hanyar Allah kuka kashe shi ko to ba ku yi asara ba au nazartum min nazrin ko kuma kuka cika da shi na bakance abin da kuka yi bakance sai kuka cika da shi to fa inna Allah ya'lamuhu haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da abin da kuka yi din kyakkyawa ɗin nan da kuka yi abin da kuka kashe komin ƙanƙantar shi na dukiyarku cikin hanyar Allah da kuma abin da kuka cika na bakance da kuka yi kuka yi shi yadda ya dace to Allah ya sani kuma shi zai sakaita muku da ladan abin da kuka yi wa malil zalimin min ansar wa fi sahihi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha radiyallahu anha ta ce hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nazara an yudi Allah dukkan wanda ya alwashin zai yi wa ubangiji subhanahu wata'ala biyayya yayi bakance ce kai wallahi barci na yayi yawa ce nayi bakance sai nayi wata ɗaya kullum ina kiyamul lailin raka'a biyu wannan ya ɗaya ce ga Allah ko ya yi bakance ko to fali yudihu wajibi ne ya yi wa Allah ta'ala biyayya saboda aujaba ala nafsihi ma laysa biwajibin alaihi dama wannan shine bakance bakance shine bawa ya wajibta wa kanshi abinda ba wajibi bane a kanshi yanzu da yace yayi bakancen kullum sai ya kiyamul layli da raka'a biyu dan Allah a matsayin shi na mahaddacin alqur'ani kullum sai barci kaman kasa su ce kai abin nan ya yawa ya ban da sallah ta farilla sai shafa'i da wutiri ce to na yi alwashi sai na yi wata guda cif ale ce cif don Allah ina kiyamu lele raka'a biyu daga bibi za mu fara eh izub ɗaya da ya isa izub ɗaya da ya isa raka ta farko izub ɗaya ta biyu izub ɗaya ya mana izub ya isa ya mana irin yadda su malam mahmudu suke kenan to sai ya haka nan yana yin haka in yi wata guda ya yi sabka guda kenan ku to yanzu wannan la'alla zai zama to ya koyi ibadar ya mulalin za ta zama to mai da sauki ce kai yan sabka guda ce hunai fa wanda da ni kuma ni na mance ma rabon da in yi sabkar qur'ani na ce to na yi alwashi watan gaba ma haka zai shi ganin sai ga cewa kuma abin ya bi jikin shi ya maido ta raka a hudu tun da yana raka a biyu izu biyar sai maido ta raka a hudu izu hudu wata har ka yana raka a shida izu shida wani za a ga cewa raka a goma yake izu ashirin ya isa allah mai albarka na mana wannan wa man nazara an ya asiya allah fala ya asihi to dukkan wanda ya bakancan zai saba wa allah to ya ja kafar shi ya ja bakin shi ya ja kunnen shi kada ya saba wa Allah duk wanda yayi bakanci cikin bakancin shi akwai saba wa Allah to kada ya saba mishi irin mutumin da wato yayi alwashin zai soke dabbar shi a gurin da ba a yin suka dan Allah ana yi ne dan wani Allah aga wannan cikin shi akwai saban Allah ko mutumin da ya rantsi yayi bakanci ya ce dirar da aka ce an yi kaza to sai ya yi kaza wannan abin da ya ce zai yi kuma haramu ne ba waye irin mutum ya ce dirar da Allah ya sa ya mallaki miliyan ashirin tashi ta kan shi to shi yanzu abin da ya sa ba zai dan kurɓi giya ba saboda ba shi da kuɗi da yawa yanzu yana kurɓar giya in yi wani shirmanta za a yi shirme amma in yana da kuɗi in ya kurɓi giya in ya shirme kwaskwari ma za a washe a ce a irin sa alhaji haka ne damar su a zama kasan lokacin in baka da kuɗi ka yi shirme to ce a ce ka yi shirme to amma in kuma kana da kuɗi ka yi shirme za a ce a irin sa alhaji ne sai da irin hakan ɗin har jara maka za a ce kai sa alhaji wala barin su yana da kyau ba sai a yi mana kira sallah na'am فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره صرفه فصرفه نعم فصرفه إلى غيره شرك الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به na'am fihi masail wato a cikin wannan babi akwai waɗansu matsaloli wanda malam ya kawo mana al'ula matsala ta farko shine wujubul wafa'i bin naziri wajabcin cikawa da bakance idan mutum yayi bakance zai aikata wani aiki na alkhairi to wajibi ne akan shi cika da wannan bakancen da yayi asaniya mas'ala ta biyu idza sabata kaunuhu ibadatan lillahi idan ya tabbata cewa hakika kasancewar bakance ibada ce wanda ake yin ta don Allah ba don waninsa ba, fasarfuhu ila ghairihi shirkun. Wato, juyar da wannan ibada ta bakance zuwa ga wani Allah, mutum ya yi bakance zai yanka raƙumi, zai soke raƙumi ko zai yanka a saniya ko zai yanka rago saboda neman kusanci zuwa ga wani wannan shirkun shirka ne الثالثة مسألة أخرى أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به wato hakika ba kance wanda mutum yayi wanda yake cike da saban Allah to baya halatta mutum ya cika da shi duk ba kancen da ya zamanto a cikinsa akwai saba wa ubangiji subhanahu wata'ala to baya halatta mutum ya cika da shi sai ya hakuri waɗansu daga cikin malamai suka ce istighfari falasha alai illa an yastaghfir Allah saboda abin da kamar ya minu daga musu ci ta yanda wato kafara ba ta kan karya wannan laifi sai ta istighfari Allah ya gafarta mai wannan laifin da yi waɗansu kuma suna ganin cewa wato kafaratun nadri kafaratul yamin kamar yadda hadithin ukuba dan amir ya tabbatar wanda yana cikin as-sahih yana ga abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kai za mu kwana a nan abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik